الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata shida ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan 8 shekara ta 2023 shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu dora ni daga karatun littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala amin dan uwa idan ba a manta ba ajiya mun tsaya ne a daidai gabar da malam ke mana bayani game da hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu duk lokacin da za mu karanta alkur'ani mai isti'aza mu ce a uzu billahi minash shaitanir rajim bayanan da malam ya ciro su a cikin littafin ighathatul lahfan amma sayyidish shaitan na babban malami a ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah za mu tashi salisan ma'ana abu na uku daga cikin guraren da mutane ko kuma a musulmi ya kamata a ce ya nemi tsari lokacin da yake gabatar da wasu abubuwansa malaiti al-isti'azatu inda dukhul inda dukhulil khala shine neman tsari lokacin ko kuma yayin shiga bayan gida ko ban daki in aka ce al-khala'u shine gurin da yake wajen kebewa inda mutum zai kebe biya bukatarsa sawa'un wajen banɗaki ne da yake da rufi wanda ake yin su a cikin gidaje ko a waje ko a duk inda ake samar da guraren biyan bukata ko kuma alkhala ya shafi mutum ya shiga daji ko filin da yake babu komai don biyan bukatarsa duk yakan iya ɗaukar alkhala so da duk inda biyan bukata ya kama mutum to lallai kafin ya biya bukatarsa akwai bukatar ya karanta wannan addu'a malaiti fa anna anas radiyallahu anhu an karbo daga sahabi anas dan malik Allah kara masa yarda qala ti kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al-khala'a duk yayin da zai shiga ban daki qala yakan ce allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsarinka minal kubufi daga shedanun aljanu maza wal khaba'ifi da kuma shedanun aljanu mata wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wannan addu'a mun gabatar da ita tun a can baya tare da sharhinta da bayananta Allah ya kaci babban abin da ya kamata lalle mu kiyaye duk lokacin da zamu shiga ban daki ko biyan bukata ya kasance muna karanta addu'a daga cikin addu'o'in da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karantar da mu hakanan kananan yara su ma a koyar da su karanta addu'a duk lokacin da za su shiga bayan gida idan ba za su iya rike wannan addu'a da maka karanta ba saboda ta yi musu wahala ko tsayi babu laifi a koya musu bismillah kawai bismillah kawai sai su shiga ban daki dan ruwayoyi guda biyu sun zo wata ruwayar ta zo da bismillah wata ruwaya ta zo da allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith to duk wanda mutum ya yayi idan zaka shiga ban daki gaske bismillah ka shiga insha Allah ta'ala babu wani shaytani da yake cutar da kai dalili ko saboda ban daki da duk inda ake biyan bukata gurin zaman shaydanin aljanu ne matattara su ce gurin hutawa su ce duk lokacin da mutum ya shiga ban daki ba tare da ya ambaci Allah ba to kowanne irin abu mara kyau mummuna zai iya samun sa ta hanyar a cutar da shi a lafiyarsa ko kuma a cutar da shi a addininsa duk kowane ɗaya daga ciki zai iya faruwa shaɗan zai shiga jikinsa ya rinka sanya masa wasu wasi ya hana shi jin daɗin ibada shaɗan zai shiga jikinsa ya shanye masa wata gaba ta jikinsa ko ya sa masa wata rashin lafiyar da za ta yi ta damunsa ya addabe shi shi sa shari'a ta shar'anta mun duk lokacin da mutum yayi ne shiga ban daki sai karanta wannan addu'a domin ya tsira daga sharrin shaytan Allah madaukakin sarki ya kiyaye rabi'an guri na hudu da ya kamata mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shaytani malaita al-isti'azatu inda ad-dukhul fi salat shine mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki yayin da zai shiga sallah duk lokacin da ka tsaya zaka yi sallah zaka shiga sallah daya daga cikin mafiya tsadar ibada to lalle ne ya kamata ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytani domin ka samu kyakkyawar ganawa da Allah madaukakin sarki ka ji dadin ganawa da Allah madaukakin sarki ba tare da yana kakkatse ka ba malam shi ma ya kawo hadisi yace an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu an karko daga sahabi Jubair dan Mut'im Allah kara masa yarda annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli shi jubair ya ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana sallah ƙala ya ji annabi yana cewa a cikin sallar tasa kafin ya tada sallah ne bayan ya yi kabbara harama sai ji annabi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kafiran wa subhanallahi bukratan wa asilan ya ji annabi ya karanta wannan addu'a a matsayin du'a ulistiftah addu'ar buɗe sallah wannan addu'ar da na karanta mana yanzu ‘yan uwa za ka iya amfani da ita wajen addu'ar buɗe sallah maimakon ka ce subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka ko wajjahatu wajhiya ko duk addu'a da ta tabbata to za ka iya karanta wannan ka ce Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kafiran wa subhanallahi bukratan wa asilan shi ma ya tabbata kamar yadda wanda makaranta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da su man karanta wannan da su to bayan ya ji annabi ya karanta wannan salafan sau uku sai kuma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi sai ji annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa haka yace ina neman tsarin Allah madaukakin sarki a min nafkhihi na min nafhihi wa nafsihi wa hamzihi ina neman tsarin Allah madaukakin sarki min nafhihi annafhu shine kamar yadda malai fassara shine alkibar ina neman tsarin Allah madaukakin sarki kada ya samun girman kai da jiji da kai wa nafsihi kada kuma ya sanya min a ya sanya ni zamto mawaki shine ash-shi'r kenan waka irin wacce aka haramta waka irin wacce shari'a ba ta yarda da ita ba to kada shedan ya halakar da ni ta hanyar mai da ni da zamto mawaki wa hamzihi kada kuma shaidan ya sa ya halaka na halakawar kujaa ko kuma ya sa min hauka alhamdu shine aljunun ko almaut ko dai ya halaka ni ko kuma ya sa min hauka ya sa mutum irin abinda masu farfadiya suke yi ko masu aljanu suke yi waɗannan abubuwa guda uku shine annabi sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake neman tsari da shi shine ma yace an nafhihi al-kibar wa nafhihi ash-shi'r wa hamdihi al-mautat al-khanaq wal-junud shine ko dai shaɗan ya shaƙe mutum ya rasu ko kuma ya sa masa hauka wa an Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karɓo shi daga Uthman dan Abi al-As Allah ya kara masa yarda qala wannan sahabi ce kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah inna ash-shaytana lallai fa shaidani hala baini wa baina salati wa baina qira'ati lallai shaidan yana shiga tsakanina da tsakanin sallata yana shiga tsakanina da tsakanin karatuna na alqur'ani yalbisuha alayya yana tattakuda min su yana rikitan min da su duk lokacin da na shiga sallah sai in kasa sakewa sai ne ta waswasi duk lokacin da na fara karatu sai karatu na yi tsayawa ya ta cakuɗewa ya ta haharɗewa me yake faruwa ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga wannan hadisi ne malamai suka ce ashe mutumin da yake da wasuwasi wasuwasin da ya yawa to wannan alamu alama ce ta cewa akwai shi dan a tattare da shi kenan duk mutumin da wasuwasin sa ya yawa irin wanda mai alari cewa man istankahu shakkul wanda kokonto ya aure shi irin wannan ba kokonto dan kadan ba kokonto dan kadan kowa yana yi ba wanda baya yin sa in dai irin kokonto ne dan kadan kowa da kowa yana yi da mai addini da mara addini da malami da wanda ba malami ba kowa yana yi amma ko kwantan da ya wuce misali wanda sai kaga mutum sai ya shiga sallah wani wallahi sai ya raka'a biyu sai ga ya fita daga sallah ya sallame an ka tambaye shi menene sai ya ce wai ya manta lokacin da yake alwala bai kuskuren baki ba haka shaitan din ya ga masa sai ya katse sai ya dauka alwala su bace ba wani lokacin sai ya zo da ya shiga sallah sai ya fita me dalili ai ji ya kan fitsari ya dagan masa yan uwa babu irin wannan akwai da yawa wallahi sai mutum ya Allah akwai akwai matar da take gaya min cewa in ta shiga ban daki sai ta awa biyu ba fanka take ba alula kawai sai ta gama sai a ce mata bata wanke waje kaza ba sai ta ƙara komawa sai ta kammala sai ta tuna ai bata shafi kaza ba sai ta ƙara komawa duk sai ta fito duk dai fata fata da jikinta haka sai ka ce wanda wanka alula kawai kaga wannan akwai shi a tattare da ita haka duk mutumin da zai ta shiga sallah yana fita shi wannan akwai shi a tattare da shi to irin wannan malamai suka ce shedani wannan sahabi Uthman ibn al-Abi al-As wanda ne mana isharar ajiya karar da ya kawo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan tunda ya zo gindin magani yana buƙatar a bashi waraka faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce za ka shaitanu ya ce wannan abin da kake ji ya usman wannan abin da yake samun ka ai wani shaitani ne ƙalu lahu hindabun ko hundabun ko handabun duk ana faɗa shaitani ne mai suna hundabun shi ne yake wannan aiki shi ɗaya daga cikin aikin da shaidan ya bashi shi ne ya je ya rinka sawa mutane wasu wasu lokacin da suke sallah da zarar ka shiga sallah zai zo ya hana ka karatu ya hana ka sallah kai da ya kamata to wannan aikin kunzab kenan sai annabi ya bashi magani ce fa idza ahsastahu duk lokacin da ka ji alamunsa ka ji sallarka ta fara canza ko karatunka ya fara abin nan fa ta'awwab minhu ka nemi tsari daga gare shi wa watful an yi tsarika salafat ka yi tofi a hannun hagunka sau uku shi ne abin da na kwatanta mana jiya ka ce a ubi billahi ka ɗan tofi a wuka ɗan shi ne a tafulu na ka ce an nafusu shi ne ka ɗan yi tofi ka ɗan wanda babu yawu a cikinsa kawai ka hura iska amma ka ji an ce a tafulu to ka ɗan tofi da ɗan yawu kaɗan eh shi ne abin da ake nufi to sai mutum yi wannan sau uku bayan ya nemi tsari tsarin Allah maɗaukakin sarki kuma ana yi ne a hannun hagu a hannun hagu kamar yadda zaka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya mummunan mafarki yana bacci sai ya mummunan mafarki da ya tsorata shi ya firgita shi shi ma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ya tashi sai ya nemi tsari da wannan abin da ya gani ce a'udhu billahi min sharri ma ra'aytu fi manami ina neman tsarin Allah daga abin da na gani a cikin bacci na mutum ya nemi tsari da abin da ya gani sannan sai ya tofi a bangaren hagu shi ma bangaren hagu annabi ya ce so da dama alkhairi ne habu kuma sharri ne ina fata an gani ya wace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai juya kuma daga bangaren da yake kwance idan bangaren dama yake kwance sai ya dawo hagu idan hagu a yake kwance sai kuma juya ya dawo bangaren dama sannan sai ya ci gaba da bacci sannan idan ya tashi da safa annabi sai kada kada ya ba kowa labari wannan shine abin da ya kamata yi to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mutum yayi tofi a hannunsa na hagu yace fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu yace sai na aikata wannan abin da Annabi ya gaya min nayi tofi a hannun haguna bayan na ya'udhu billahi minash shaitanir rajim yace fa azhabahu Allah anni sai Allah ya tafiyan min da wannan abin da nake ji abin da nake ji nake ji na wannan waswasin a sallah da wannan rikicewar karatun duk sai Allah ya tafi min da su sai kasance na tabbata ina yin abin da ya kamata ne wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salami babu ta'awuz min shaitani waswasati malaka walakin ba'dun nas yaquluna sai dai wasu mutane za su iya cewa inna nata'awwadu billahi min ash-shaytani fi salati mu har yanzu duk wannan hadisi da aka karanta mana muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytani a cikin sallah mu kuma tofa bangaren namu na hagu wa ma zalika ya zillu yuwaswisu lana duk da haka kuma shaytan yana ci gaba da yi masa wasuwa yana ci gaba da yi mana waswasi wa yashghaluna fiha yana kuma shagaltar da mu a cikin sallar tamu me yake faruwa dan uwa fahimta wani zai ce ai shi yayi a'udhu billahi yayi tofin amma duk da haka shaytan yana zuwa yi masa waswasi a cikin sallah me yake faruwa to shine malam zai bada amsa yace wal jawab amsar da za a ba mai irin wannan tambayar sai a ce masa anna haza shi irin wannan ya talifu min insanin li akhar yana bambanta daga mutum ne zuwa mutum kowanne mutum akwai ƙarfin imaninsa da kuma ƙarfin yaƙininsa fal mu'minu taqiyu mumini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki bi mujarradil isti'azati kawai da zarar yayi wannan a'udhu billahi mujarradin isti'aza din idan yayi yudradu ash-shaytanu Allah madaukakin sarki zai koran masa shaytani za a koran masa shaytani idan yace kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tufasa uku wannan kadai ya ishe shi Allah zai tafi masa da shaytani me dalili saboda imaninsa da yaqininsa ya kai haka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce innal ladhina taqaw hakika waɗanda suke kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki idza massahum qa'ifun min ash-shaytani idan wani jama'a ko ta tawaga daga shedanu suka shafe su suka yi kokarin ingiza su zuwa ga abin da yake ba daidai ba Allah ya ce tazakkaru nan da nan sai kaga sun tuna sun fadaka sun dawo hayyacin su fa idahum mubsirun sai ka same su a fadake eh sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da su su dawo hayyacinsu sai kaga sun yi abin da za su kori wannan shaidanin da ya shafe su ha'ula'i humul muttaquna malai sai kaga irin waɗannan wanda da zarar sun yi abin da ba daidai ba ko kuma shaidan ya kokarin shafa su za su dawo hayyacinsu su nemi tsarin Allah da shi kuma Allah ya musu maganin su nan take su ne almuttaquna masu kokarin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ko da yaushe su ne masu yaqini allazina yaqriduna ash-shaytana bi mujarrad adh-dhikr wadanda suke koran shaytani da zarar sun ambaci Allah madaukakin sarki amma du'afa'ul imani amma kaga masu raunin imani wanda imanin su shi gashi nan yana tangal tangal yau a fada nan gobe a shiga nan irin waɗannan qalilut taqwa wadanda suke da karancin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki alladhina shuhinat qulubuhum bihibbud dunya wanda zuciyarsu ta cika ta yi fam da san duniya walin shigalu biha zuciyarsa ta cika ta shagalta da ita duniya ɗin gaba ɗaya walam yu'adda fi qulubihim makanan li dhikrillah zuciyarsu bata tanadi ba ta da gurbin ambatan Allah madaukakin sarki kullum suna cikin gafala da abin da ba daidai ba irin waɗannan la yumkin ay yaqrubu ash-shaytana bi mujarrad al-isti'azati malai irin waɗannan ba za ta yi a ce da zarar sun ce a ƙunzu billahi su kori shaɗan ba ba za ta yi ba kaifa malai ce don me ma za su iya koran shaɗani da a ƙunzu billahi su kawai wa ƙadu ba ba shaiƙanu bayan shaɗan ya yi ƙwai a cikin zukatansu yadda ka san sauro ko ƙuda zai je samu je ƙwansa a waje ya dasa ko da ka kashe mahaifin sai kwan ya kyankyashe kansa sai su ci gaba da damunka to haka shi ɗaya ke zuwa zuciyar mutane ya yi ƙwai ya dasa ƙwayaye to irin wannan korarsa da wahala sai ka tumbuke ka fitar da wannan kwan ka share zuciyar sannan zuciyar ka ta dawo normal to shine da zarar kai ta kai ta awizi shike na sai maka tasiri malai to farraqa fi qulubihim bar ma shedanu har sun kyankyashe kwan nasu a cikin zuciyarsu fala budda awwalan min tatahiriha karan farko abin da ya kamata shine su tsarkake wannan zuciyar tasu min quti shaytani wa danasihi daga quti shaytani abincin shaytan abinda shaytan zai iya samu ya ci a cikin zuciyarsu na abincin da suke ajiye masa ko da zai bukata to duk sai sun share wannan sun tafi da shi wa danasihi da dattin da shaytan ya ajiye a cikin zukatansu wa quti shaytani malai ce kaga babban abincin shaytan a cikin zuciya kuwa hubbud duniya shine san duniya saboda ita san duniya inda zai shiga zuciyar mutum zai lalata masa shi duk imanin mutum duk takawarsa duk iliminsa inda zai bar san duniya ya kaka gida a cikin zuciyarsa wallahi sai ya halakar da shi eh sai ya halakar da shi ka'ida ne sai ya fatattaka mutum san duniya yana fatattaka yana fatattaka mutum irin fatattakawar da duk wata cuta da ka sani tana lalata jikin mutum ba ta masa shi sa lalle ne mutum yayi kokari ya ga ya rage wa kansa san duniya da yawa abu ne mai illa kwarai da gaske malamai suka ce misali ita zuciya yadda Allah madaukakin sarki halice ta fara ce tas babu komai a cikin ta sai alkhairi abin da yake shiga cikin ta yau da kullun na alkhairi ko sharri shi yake tasiri a cikin ta idan mutum ya bari sharri ya rinjaye cikin zuciyarsa to babban matsalar da zai samu shine ko da ya shiga cikin sallah yana so yi abin da ya kamata ya rinka tuno Allah wannan abin da yake cikin zuciyarsa ba zai bashi dama ba wani malami ya bada misali ce kamar kwano ne aka same shi mai kyau kwano ne fari tas ko roba ko wata tasa mai kyau fara tas sai aka samu kwatami kwatami ko kazanta sai aka zuba a cikin wannan kwanon a saman wannan kwanon sai a samu kwai ko wani abinci mai kyau ko nama sai a dora akan wannan kwatamin ko wannan kazantar sai a kawo maka to kaga asalin abin da mazubin menene mai kyau ne sannan na samansa can shi ma menene mai kyau ne amma abin da yake kasa ba ba shi da kyau ita ce wannan kwatar to idan aka ce ga wannan ga wannan abincin ka ci abincin da yake kan kwata zaka ci ba zaka ci ba to haka zuciyar mutum take asali zuciyar mutum fara ce tas sannan abin da zai shiga cikin ta na alqur'ani ko abin da yake ma da haka mai kyau ne to amma matsalar shine abin da yake kan zuciyar abin da ya shiga cikin zuciya shine na ƙunshe ɗan da ya riga ya dasa da abubuwa marasa kyau da san zuciya da san duniya da suka mamaye zuciyar mutum sai kasance ba za su yi masa tasiri ba asalin zuciyar mai kyau ce shine kwana sannan abin da zai shiga cikin ta mai kyau ne shine alkur'ani ko tsoron Allah madaukakin sarki shine naman da za a aje ko kwan amma menene kwatar shine abin da ya mamaye cikin zuciyar to wannan shine abin da yake faruwa sau da duk lokacin da mutum yake karanta alkur'ani yake so qur'ani masa tasiri ko yake sallah yake so sallah ta masa tasiri lalle ne sai ya fitar da irin waɗannan dattin shedan din a cikin zuciyarsa idan ba haka ba kuwa duk yadda zai yi gaskiya ba zai samu abin da yake bukata ba Allah madaukakin sarki ya samu dace bale ce ara'aita yanzu kana gani law ana insan law anna insana idan da za a ce mutum ne ahabba mar'atan yana son wata mace wa ashaqaha ya kuma so ta so mai tsanani a tarahu yansaha kana gani zai iya rabuwa da ita ko da baya tare da ita ya so ta so mai tsanani irin sannan da zaka ga har ya kusa zaucewa saboda soyayyarta malace bal yufakkiru fiha da'iman a a sai dai zaka samu kullun yana cikin tunaninta fatarahu jalisan ma'aka bi jismihi wani lokaci zaka same shi kuna tare da shi da gangan jikinsa kuna magana amma wa aqluhu hunaka amma hankalin sa yana can wajenta gangan jikinsa ke tare da kai kuna hira da shi amma hankalin sa yana can wani wajen ita yake tunani ba kai ba me dalili saboda san da yake mata sai malai ce wa kadhalika ushaqud dunya to haka mutanen da suke wa duniya mugun su suna tare da Allah da gangan jikinsu a matsayin masu sallah amma zuciyarsu tana ina tana wajen masoyarsa ita ce duniya han fahimta yan uwa haka al'amarin yake kuma za ka ga haka abin yake kuma duk lokacin da mutum ya tsaya a cikin sallah ga abin da ya fi sawa a cikin zuciyarsa san zuciyarsa ke tafiya abin da mutum ya fi tunanowa wanda yake hararowa wanda yake kokarin kaiwa zuwa gare shi zuciyarsa can take tafiya haka abin yake wannan misali ne mai mai kyau kwarai da gaske da malam ya kawo malam ya ce wa kadhalika ushaqud dunya wa sukar al hawa haka nan masoya duniya wasu karar hawa da wanda suke maye na san zuciya la yi fariƙuhun zikiruha ambatan ita duniyar baya rabuwa da su kullum in ba su ambace ta a fili ba da bakinsu za ka samu suna ambatan zuciya a cikin duniya a cikin zuciyarsu idan mutum yana magana ita yake magana in ya shiru ita yake tunani to mutum ya zama ɗan duniya ke ainihin ɗan duniya kenan allah ya mana tsari da ɗan duniya walau kanu amama rabbihim koda sun kasance a gaban mahaliccinsu a gaban ubangijinsu wa khaliqihim bis salati a gaban mahaliccinsu a cikin sallah la yufiqu ahaduhum ɗaya daga cikin su baya farkawa ya gane a cikin sallah yake illa idza tadama ra'suhu bi jidar al-qabr mutum baya farkawa ya gane cewa lalle duniya ta mamaye shi sai lokacin da kansa ya bugu ya haɗu da gefe da gefen kabari ma'ana lokacin da aka binne shi kenan eh sai lokacin da ya ji kansa ya haɗu da garin kabari tukunna to lokacin sai ya farka sai ya gane zama a duniya yake ba eh yanzu duk wancan zaman da ya a duniya ya yi asara da yawa saboda duniya da ya sa a gaba hunaka takunu sahwatul kubra malai yace to anan za a samu farkawa eh fadakuwa mafi girma irin dawa hayyacin da mutum zai wanda bai taɓa yin irinsa ba wal yaqazatul uzma da kuma farkawa mai girma malai ce na'udhu billahi min al-ghaflati muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga rafkana wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace idza nudiya bis salati duk lokacin da aka kirayi sallah adbara shaytanu lahu duratun shaytan zai juya baya a guje ya gudu lahu duratun yana yin hutu yana yin tusa kenan yana yin tusa ne dan kai ya ji kiran sallah ya gudu baya bukatar yin kiran sallah hatta la yasma'u ta'bina har kada ya ji kiran sallah dan kada ya ji kiran sallah فإذا قضي التعظيم إذا كنا صلى يكاري أكذما أقبل سيداو فإذا صوب بالصلاة إذا أكفار إقامة شيني صوب الله أكبر الله أكبر زوا كرشي أدبر نما سيكار فتاد غدو ينايم هوتو دان كده دي إقامة حتى إذا إذا قضي التقويم har idan aka kammala iqama aka gama akbala nan ma kuma sai ƙara dawowa hatta ya khura bainal mar'i wa nafsihi har ya rinka ƙarsa wa mutum tsakaninsa da tsakanin zuciyarsa ya rinka sa mutum wasuwasi da kokanto a cikin zuciyarsa fa ya ƙuru ya ce da mutum uzkur kaza wani tuna abu kaza mana wazkur kaza abu kaza ma tuna shi ya ta tuno maka da abubuwa kala kala abin da ka daɗe ka manta baka tuna shi ba sai ka ji ka tuna shi abin da ka zauna kai ka sake kana so ka tuna shi da kafin ka shiga sallah ka kasa tunawa da ka shiga cikin sallah sai shi ɗin ya dawo maka da shi duk dan me yasa dan ya haka jin dadin sallar dan baya so ka sanar Allah subhanahu wataala lokacin da kake sallar ka malam zai ce lima lam yakun min qabl abinda da baka iya tuna shi ba kafin ka shiga cikin sallar hatta ya dhalla ar-rajulu ma yadri kam salla har sai mutun ya kasance bai ma san adadin raka'ar da ya sallata biyar ya sallata hudu ya sallata uku ya sallata biyu ya sallata bai sani ba eh wani lokacin idan mutun yana sallah musamman inda liman ne inda za a ce limamin da mamun gaba daya a ce da mamun da limamin gaba daya sun bace kawai sai shi kadai sai a ce ci gaba da sallah wallahi bisan arka'a ta nawa yake an bayyana yan uwa ana cikin sallah yana cikin jami'i sallah azhar ko la'asar kawai sai a ce yanzu shi kadai zai ci gaba zai ci gaba da sallah ci gaba da sallah kai kadai to sai ya tambaye an ga masa raka'a ta nawa yake bai sani ba saboda kawai bi yake haka idan aka ce akai abiyayi amma zuciya tana wani wajen ta tashi wannan duk ɗaya daga cikin sharrin shaɗan ne ɗaya daga cikin makircin sa ne da zarar an yi kiran sallah sai ya gudu idan an yi ikama sai ya ƙara dawowa a idan an yi ikama ma sai ya ƙara guduwa amma tsakanin kiran sallah da ikama kuma zai dawo shi wannan amfanin dawo ta sa dan ya hana mutane su tashi zai su sallah da wuri tsakanin ikama kuma da tada sallah zai dawo ne domin me domin ya hana mutane jin daɗin sallar tasa gaba ɗaya shi ne malamai suka ce ashe ɗaya daga cikin abin da ake a kori shaɗan akwai kiran sallah shi sa duk lokacin da wani ta da aljanu a gabanka idan baka iya karatun alkur'ani ba ai ka iya kiran sallah ko to yi masa kiran sallah shi ma yana kora aljanu yan uwa eh duk lokacin da wani ta da aljanu a gabanka idan baka iya karatun alkur'ani da zaka karanta masa ba yi ma rangada masa kiran sallah kama kunnansa kai masa kiran sallah da ƙarfi eh ka rangada masa kiran sallah shaɗanin zai tafi insha Allah ta'ala dan shaɗan baya can kiran sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wannan hadisi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi khamisan abu na biyar daga cikin abubuwan da ya kamata a nemi tsari a wajen indal ghababi duk lokacin da mutum ya fishi dan uwa duk lokacin da mutum ya fishi akwai buƙatar ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki فقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس حقيقة wasu mutane guda biyu sun zo suna zage zage a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan hatta inna ahaduhuma har sai da ɗaya daga cikin su la yatamazza anfuhu hancin sai irin jannan ya tashi ba san idan mutum yayi fushi wani lokaci zai ga hancin sa ya huru irin kamar yadda na faɗa wancan lokaci na ce idan mutum ya fushi gaba ɗaya kamar nasa canzawa suke musamman idan mutum fari ne laraba za ga su fuska su tana yin da ta zama ta wata iri haka min shiddatil ghadabi saboda tsananin fushin da yi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inni la a'lamu kalimatan yace ni na san wata kalma law qala hada a ce wannan da yake wannan fushin haka da ya fi zaƙewa a cikin faɗan zai faɗe ta la zahaba anhu ma ya da abin da yake ji na fushin nan ya tafi da shi da abin da yake ji na fushin nan ya tafi masa da ya daina jinsa faƙalu sai sabai suka ce ma hiya menene ya manzan Allah ga ya mana sai mu ga masa ya rasulullah qala sai annabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne faɗa ka kawai shikenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi sadisan abu na shida wanda shine na ƙarshe daga cikin inda ya kamata a ce mutum ya nemi tsari inda nabah inda nabahin kalbi wa nahiqal himar inda nabahin kalbi wa nahiqal himar duk lokacin da mutum ya ji haushin kare ko ya ji kukan jaki ana buƙatar mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fata an fahimta musamman da daddare yan uwa musamman da daddare in ka ji kare yayi haushi ko in ka ji jaki ya kuka to ba haka kawai ba akwai abin da suka gani to sai ka sauri ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan kan kan abin da suka gani kuma zai cutar da kai zamu ji abin da suka gani a cikin hadisi annabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace idza sami'tum nahiqal himari duk lokacin da kuka ji kuka annahiq shi ne kukan jaki ya irin kukan da jaki yake tashi da ƙarfi ko ya tashi a hankali ya daga da ƙarshe kuma ya ajiye a hankali shi ne nahiq kukan jaki kenan inda shi ne irin sautin da Allah maɗaukin sarki ce mafi munin sauti kenan mafi sautin da ba a so kenan inda an karal aswati kala sautin hamir mafi munin sauti sautin da ba a so shine sautin jaki to duk lokacin da ka ji jaki yana wannan kukan sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ku ji sautin jaki fata'awwadhu billahi minash shaitan ku sauri ku marmaza ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytani fa innaha ra'at shaytan saboda jakuna suna kallon shaytani ne idan shaytan idan shaytan yazo jaki ya ganshi to sai ya sa wannan kuka eh to baka san abin da ya kawo shi ba ko sai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki shikenan da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan ka gama eh shikenan ba zai iya cutar da kai ba wa idza sami'tum siyahad dika idan kuma ka ji kyara zakara eh zakara yi kyara fasallallahu a lokacin kuma ka daga nuke addu'a ka roki alkhairi min fad min fadlihi daga fadlarsa fa innaha ra'at malakan domin shi kuma mala'ika ya gani ina fata an gani shi zakara duk lokacin da ka je irin wannan kukan galibi to annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe ce shi ko mala'ika ya gani kaga halattowar mala'iku waje ko menene alkhairi ne ko to sai kai sauri ka roki Allah madaukakin sarki dan ka samu mala'ikun ya ce maka amin ya taya ka amin sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'arka shi ko jaki duk lokacin da ya kuka to shedani ya gani kaga shi kuma zuwan shedan waje ba alkhairi bane sharri ne sai kai marmaza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa an jabir radiyallahu anhu qala wannan hadisi da makaranta yanzu bukhari da muslim suka fitar da shi an karɓo daga jabir na abdullahi allah ƙara masa yarda ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta idza sami'tum nubahal kilabi duk lokacin da kuka ji haushin karnuka karnuka suna ta haushi suna ta haushi wa nahiqal himari bil layli da kuma kukan jaki da daddare shi sa na ga muku musamman da daddare ko kun ga wannan ruwayar ta keɓance lokacin ta ce bil layli da daddare musamman da daddare fata'awwazu billahi minhunna sai annabi ya ce ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki minhunna daga su shedanin fa innahunna yaraina ma la tarawna saboda da jaki da kare yana ganin suna kallon abin da kai baka iya gani me yasa aka kayyade abin da dare saboda dare galibi shine waqtu intishari shayatin shi ne lokacin da shaɗanu suke fitowa suke yaɗuwa suke yin harkokinsu a lokacin da rana galibi shaɗanu ba su fiye fitowa ba lokacin fitowarsu shi ne da zarar da zarar lokacin sallar magarba yana dab ɗin nan in sallar magarba yana dab dab da magarban nan lokacin da gari yake ɗanyin yake fara duhu to lokacin shaɗanu suke bazuwa suke fitowa kowa ya tafi harkokinsa wannan yayin nan kamar yadda ka san da sassafe karfe 8 idan ka fito za ka kowa na fitowa daga gida ma'aikaci ya fito dan kasuwa ya fito mai sana'ar hannu ya fito kowa ya fito za a tafi nema to su ma a wannan lokacin lokacin fitowar shaidanu ne dab da magarba ne shi sa a lokacin sai annabi ce a kame yara eh a riki yara a lokacin kada a bar yara suna wasa saboda abu ne mafi sauki shaidan yayi ne ya make su ya gaba da su eh to amma mu ba ma jin magana eh iyaye gaskiya da da yawa ba a jin magana musamman mata a lokacin kuma sai ga yara suke fitowa suke tawas suke tawas Allah madaukakin sarki zai ya kiyaye amin amma da ya kamata alal akalla a rinka jin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace a kame su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa san mu yafi kowa jin kan mu yafi kowa tausaya mana ya faɗa haka ne domin mu tsira a duniyar mu da lahiran mu kada shaytanu su cutar da mu saboda haka irin wannan lokacin kamata ya rinka kame su to su kuma shaytanu idan suka fito wannan lokacin za su ci gaba da harkokin su har sai dare ya wuce da safe kuma sai su koma su huta lokacin hutu ne saboda haka da safe galibi ba lokacin shaytanu bane shi sa an kaga shaytani ya cutar da mutum da rana galibi wani abun akai masa inda yake kaje kai masa wani abu kaje inda yake kwance ko cikin banɗaki ko wata bishiya ko wani gini ko wani haka kaje ka taka shi ko kai masa wani abu to sai cutar da kai amma da daddare fa da daddare saboda galibi lokacin sai in ka fito haka kawai ma sai ka ci karo da shi zai iya cutar da kai Allah madaukakin sarki ya tsare mu da su gaba daya rawahu abu dawuda wannan hadisi al-imam abu dawuda ya fitar da shi wa qala al-albani الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي صحيح حديث ني ingantacce bi turuqihi idan aka tattara hanyoyin da hadisin yazo ta hanyar su anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi al-hisn at-tasi katanga ta tara abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله